لا إله إلا الله أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره الجدار الأزم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب والستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقطاب فريد دهري على الإطلاق حاتم الأتميني أبو إسحاق الأزبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف والرشد والهداية بجاه رسول الله ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأزيال أهل الله من يوم هلكت الدنيا إلى انتهائها يا أهمة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر ولتعرفي بنظرة تأتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على لي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله على باب الكريم وقوفي على باب الكريم وقوفي tsayuwa tsayuwa ta a kofar manzo Allah ne wahwal karim ala babil karimi wuqufi ba inda za mu tsaya sahibul bab ar-rasul labistu siyab al-fakhir justu bi hubbihi wa kullu alladhi hawahu amsi bi hizbihi أحبك خير الخلق والله شاهد أحب الذي ينمى إليه بقربه سما قدره فوق المنازل كلها وقد قالت الآيات تبدي بحبه له ولعبد الله أوسع منزلا وقلبي رهاب الحب رهاب حديد بتربه ولشهد علياء من أصحاب أحمد هواك السوى قلبي وحل برعيه قدوت له بالفاتحية دائما صلاة تنكي القلب من ظلم حجبه صلاتي صلاة الختم مني أديمها عليه وتسليم لآلي وصحبه فقير ضعيف يبتغي السيد والأداء ونيران شوك الحب شبت بشهده يدوم فنائي والبقاء بذاتكم أنال رضا المحبوب أسقي بشربه إذا كسر المداه قبلي فما الذي يحد بناني بين إعلان حبه تيقنت مثلي لا يرد لأنه بباب كريم جئت أبدي هباته هبائه تيقنت مثلي لا يرد لأنه أتيت إلى بيت الوفاء وحكوه فقولي مقبول وسؤلي محقق وذنبي مغفور وأهزى بقربه وترزقني صدق المقال إلهنا وأحيي فؤادي وابأسني بحزبه أي قوله والنهج منه مناهجي أزود إذا ما المؤتدي عد حزبه وأهنيه ماه ما حييت وأهتمي به إنه حسني وروحي أشبهي بجاه رسول في الهراء مكيله إلهي مؤيني فاقبليني محبه وأنزل عدوي قاع ذل محلد وخزي دواما للحكير وحزبه وقوي بنا الإسلام وارفع شعوبه, شعوبه ودمر إداه والغلوب بتربه وحقق عليه نصرنا واعتزازنا ودمر عدو وليزدن خدبه هو الباب باب الله فرد وحاتم هو الرحمة المهداة أعزم بسيبه هو المبتغى والمرتجى ومؤمل به الرسل نالوا ما أنيلوا بوحده به رفع الله الكلمة وعيدا وهارون قد أعلاه من بين حزبه ونوح وروح والكليم وآدم فكلهم قد نال من فيض وهبه به حد أسنام الضلال حليله جرت ذات ألواه بنوح جرت به به يونس نال النجاة وروحه ومن قبله الصديق من قعر جبه وآيوب قد أعداه كل مقاسد لأجل الذي في الجار في ذكر حزبه وكل النبي من لدن نفي آدم ونيل به والفضل منه لسهله محمد من إطاء المواهب يا له جواد كريم شابه لقيس سيبه محمد هاد سره في الهوية هو الكل منه الكل جاد بسيبه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تقل أسواء والداب إيبه عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة تجيل العاشقين بقربه عليه مع الآل الكرام وسابه بها نستقي ساف الجنان وعزمه حق قدره ومقداره العظيم أنفعنا الله بما جاء عندنا من الواردات وجعل الجنة العليين مسوى المحبوبين عنده صلى الله عليه وسلم na'am wannan daga cikin abubuwan da Allah yake bawa wanda yake ba muna faɗayin ubangiji kare yanke mana wannan saibu wal ata awwal minan as-saibu wal ata awwal minan min mawahibi min mawahib rasulullah Allah kare yanke mana ya buɗa mana ya sanar da mu ya ƙarar da mu ya azartar da mu da saman Allah duk wanda Allah ya ba shi abiyat ya rubuta saboda manzala sallallahu alaihi wasallama to an samu hairatun duniya wal akhirah domin duk abin da ka rubuta wa manzala sallallahu alaihi wasallama daga cikin abiyatu ka ajiye shi wa manzala sallallahu alaihi wasallama to Allah ne ya san adadin abin da za ka iya samu Allah ne ya san abin da za ka iya samu kamar shara mawaƙan nan kowa da irin abin da ya faɗa halilayya uja bil muhasabi wanzila abal qalbu illa an yakuna mutayyama amin tazakkur jiranin bizi salami wannan duk in ka ga abubuwan da ake ajiyewa mutum musamman wanda aka rubuta aka ajiye yadda yake da tunani akan manzala me ya sani ya yi tallan annabi kamar yadda Allah yake tallan annabi gwargwadon abin da ya yi ya sanar wanda ya fito masa ya gane ya fito ya ajiye ya sanarwa mutane to babu natijar ta kai wannan a wajen samun wato kusanci da manzan Allah kusanci da manzan Allah urbu ai muhabba ne ai muhabba ne soyayya ce take sa a yi indimasi a yi ta'alluki a sami wanda za a so shi wannan soyayya ce take sa haka saboda haka Allah ya kara mana san annabi Muhammad ba Muhammadun sallallahu alaihi wasallama baya kul ka gaya musu ya rasulullah inna ma ana basharun mislukum shine je muka tsaya ko yuha ilayya bashariya ta zahara ga dan adam sai zamo ta rufe asalin abin da ake nufi da ita bashariya kasancewan annabi basharu ne to wannan yasa ake ta ganin ya kai bai kai ba ya kai bai kai ba ya kai bai kai ba shine ake ta musu akai to shine idan mutum yana son ya gane girman manzala to ya san cewa manzala sallallahu alaihi wasallama ya fi mala'ikun Allah kaf gaba ke da to in aka ce mutum ya fi manzala ya fi mala'ika ya fi mala'ika to wannan akwai wanda har gobe suke da ja akwai wanda har gobe suke da ja akan wannan saboda tunaninsa mala'iku la ya suna lama a marahu ya faru na mayu maruna annabin ya taɓa yin sabo bai yi sabo ba sannan duk mala'ika an yi shi ne da ruwa ɗaya mala'ika an yi shi ne da ruwa ɗaya haske aka yi shi da shi shi kuma manzala sallallahu alaihi wasallama an yi shi ne ba ma manzan Allah ba duk wanda ya shafi basharu an yi shi ne da ruwa biyu tsakanin haske da duhu amma shi mala'ika zalla haske ne amma shi mutum an yi shi da duhu da haske duhun ma mai datti mai dattin ma mai sabo shine hikiman da Allah ya yi annabi Adam mala'ika suke cewa a taja'alu fiha man yafsidu fiha wa yasfaqu dima'a wa na nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak kaga a taja'alu fiha mala'iku ne suke tambayan ubangiji a taja'alu fiha man yafsidu fiha yanzu ubangiji zaka kawo wanda za su maka sabo manyan sudufiya su dinga barna wani hannu sabiyu biyan duk wani ƙaddisu lak waye su dima'a su dinga zubar da jini a bayan ƙasa bayan allah ba ka so to su bashariya ɗan adam bashiru ɗan adam basharu ɗan adam basharu a ƙa'idarsa shi allah ya yi shi zai zubar da jini kuma zai saba wannan shine ka'idar zulmaniya shine al'adan ƙasa kenan al'adan duhu kenan haske kuma al'adarta biyayya ce sai aka haɗa wayannan makamai guda biyu da haske da duhu sai aka sa wa mala'ika aka sa wa basharu kaga shi mala'ika tafiya ɗaya ne haske ɗaya ne to wannan shi yasa ba ma annabi ba kowane mutum yana da aiki kashi biyu ne kashi biyu yau zai iya zama haske an jima ya iya zama duhu saboda wannan rinjayen ɗabi'ar da ke jikinsa to wannan rinjayen ɗabi'ar idan ya zamo ya fi ƙarfin duhun haske ne kawai aiki yake ta yi na jin Allah to a nan fa kamar irin su abubakar sun fi mala'iku kamar irin su abubakar sun fi mala'iku kamar su sayyidina umaru sun fi mala'iku kamar irin sayyidina aliyu sun fi mala'iku su sayyidina usmanu sun fi mala'iku wannan ba a shakka in an ɗauka jibrilu da mika'ilu da israfilu da azra'ilu wakilai ne wazirai ne na annabi muhammadu a sama to a ƙasa waziran annabi muhammadu na ƙasa sun fi ƙarfin waziran annabi muhammadu na sama watakila da wannan za a iya gane nizanin yadda abin yake to ashe kenan basharun da aka ce wannan ne ya zamo an ɗaure bashariyar ita ce saboda zunubi to shi yasa Allah yake cewa wala karkar ramna bani adama amma kun ga a jikin ɗan adam karramna bani adam akwai wani mala'ika annabi babu mala'ika annabi a ina ne aka samu annabawa kaga wala karkar ramna bani adama kira a cikin dan adam aka samu annabawa a cikin annabawan da aka samu to wayannan sai aka nuna dukkan annabawa sun fi dukkan mala'iku ba ma annabi Muhammadu ba duk annabawa sun fi dukkan mala'ika saboda shi mala'ika yana daukan tajalli ɗaya ne mala'ika tajalli ɗaya yake dauka amma bashariya yana ɗaukan asma'u wal sifat wal kamalu wal jalalu wal jamalu duk sifofi na rabul izzati basharu yana iya ɗauka amma mala'ika suna da yake ɗauka an gani ko an ji ba gane ba na yi hira an gane abinda nake nufi to na yi hira sai a ci gaba da salatin fati yawa in aka zo shigenan wasu za su gane a wani gurin karatun amfaninsa kenan to amma dai wannan shi ne zai zama na yare gashi na magana ne gashi na faɗi gashi ba ku ji kun ji ba ku ji ba manzala sallallahu salama shi ya sa ya shiga duhu shi ya sa ake ganinsa shi ya sa ubangiji can baya yake faɗa ai babu wani annabin da muka turo sai yana shiga kasuwa yana cin abinci wannan shi ne dalili don a gane fa muhammadu sallallahu alaihi wasallama manzo Allah tsira da amince Allah tabbata gare shi wasairul anbiya'i min albashari da sauran annabawa daga cikin mutane ursulu ila albashari an turo su ne zuwa ga mutane saboda mutane ne aka turo zuwa ga mutanen tunda annabawan mutane ne walau la zalika ba dan haka ba lamma adaqan nasu muqawamati da mutane ba za su iya muqawama da su ba ai aiman dalar sallallahu alaihi wasallam yana cewa ku daina jin tsoro na ni ba mutum ne irin ku ku daina tsoro na dalilin kalman ku daina tsoro na kenan saboda idan wani abu ya faru na abin mamaki in mutum yana yin abubuwa na fitan hayyaci ba irin ɗabi'ar da aka sani ba yake yi ko a gabanka sai ka ce wannan mutum ba mutum ba ne haka ne wannan an san irin wannan ai idan mutum ya yi abubuwa ba irin na mutane ba yanzu kawai kana zaune ce me kake nema ne ka zari matsalar ce haka gashi aka mika maka can an jima ka ce me kake nema ne kaza ne sai aka sakin haka aka mika maka me za ka fara cewa kuma akwai masu irin wannan ɗabi'an a cikin mutane wanda ko su yi karama ko allah ya ba su wani horewa na jinnu su yi tasarrufi da shi a haka ko ba yi to ba annabi ibrahim annabi suleiman alayhi salatu wasalam ai kuma ya ci ni bi arsha waye zai zo mun da garin barkisu sai ƙara ifritun aljinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamika haza zan zo maka da shi kafin ka tashi daga nan sai ce lokacin yayi nisa tafiya ne mai nisa sai aisha bin barha ya sai ce ana atika bihi qabla an yurtadda ilayka darfuka ni zan zo maka da gadan kafin ka yi haka ka yi haka haka ƙabla an yurtar da ilaika ɗarfuka daga kai sama ka yi ƙasa sai ga gadon a gaban shi sai ce na gane allah ya yi mun haka ne don ya jarabce ni a ashkuru am a kafuru na gane an yi haka ne don a gwada ni zan gode da ni'iman da aka ko kuma zan kafarce da ni'iman da aka mun saboda abin da aka yi wannan kaga asibu bin barhaya shi ne abin da aka yi to wannan abin da yake faruwa malamai sun ce abin da ya ce a haya share a haya share bi ma'ana ya zaljalali wal ikram ismi ne amma ismin ya yake yana bakin ka yana bakina kai ce ya zaljilal wal ikram biredi yazo mu gani ka gani saboda haka itimani da aikin da mutum yayi sunan ya zamo shi shi ya zamo sunan ba ana shan kwayan aka sha aka sha aka sha sai ta bi jiki ba in aka yi gumi sai mutum ya dawo ya ji abin a jikin shi ba ana yi ba haka ismi ma yake haka ismi yake saboda haka in ka ji an ce ismi wannan ismin layal azim ne wanda bai ga kaza ba kaza ne to ba wai ba zai zamo ba bismillahi inda al'abdi ka masali kun inda allahi bismillahi rama rahim bismillahi rama rahim bismillahi rama rahim idan kana karanta bismillahi rama rahim kai nisa ya zamo wuridinka ne kawai duk abin da ka faɗa Allah zai duk abin da ka faɗa Allah zai bismillahir rahmanir rahim shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa bismillahi indal abdi kamasali kun indal lahi to kaga aiki ne ai aikin kuma yi ake yi to idan mutum wanda ya horu da abubuwa idan yayi aikin yayi abin in aka zo ka yi a gabanka sai ka ga an gigita ka kuma sai ka kaman ba mutum ba ne to wannan shi ne yake nisantar da mutane su kasa gane ya ce wannan mutum kaman aljani da aljani za a fara kwatanta ka in an yi nisa a ce rauhani idan an yi nisa a ce mutum kaman mala'ika haka ne ko saboda ɗabi'an irin na mala'ikun ne ɗabi'un ne ya canza ɗabi'un ne ya canza idan mutum ya ci gaba da auradi yana auradi yana auradi ba iya cin abinci da yawa yi ba ya yi ba abincin kaɗan zai dinga shiga cikinsa ibadan shi ne zai dinga kuma komi zai samu a jikinka don abin da ake nema kafi ma ga iyayenmu sun fi mu lafiya ga iyayenmu mahaifinmu yana shekara casa'in da amma yanzu aka zaka duba shi bayi da hawan jini ba shi da suga ba shi da komai mu kuma sai fama muke yana yin bacci yaka kana dawa za ka same shi yana tsaye na sallah yana zaune yana sallah ya yi bacci da'iman a cikin ibadan ake saboda haka duk abin da ka kawo sai dai ya ba in ya ci kaɗan ya isa haka abubuwansu to sun riga sun zamo kamar mala'iku kamar rauhanai ibadan ne kawai shi ake jin daɗi shi ake yi to idan mutum ya samu wannan ai ya sami duk abin da ake nema ba abin da kake tsoro ba abin da ake tsoro to wannan shi ne abin da ya sa mutane ba su iya mukawama ba saboda wannan illa da wasu shi yasa wal qabul anhum ba za su iya karban ba qabuli wa muhadabatum qala ta'ala sai Allah ya ce walau ja'alnahu malakan da na sanya annabi na mala'ika laja'alahu rajulan da na sanya mala'ika ne laja'alahu rajulan to mala'ika ma mutum zai zama saboda in ba haka ba za a yi ta wasan kura illa fi suratul bashar alladhi yamkinukum domin in ya zama mala'ika kai ka zama wani abu daban to ya za yi idan kai mala'ika shi mala'ikan da aka turo ma kai ba mala'ika ba ba jinsinsa ba ya za yi ku fahimci juna wa marasa na min rasulun illa bilisani ƙauni to a ƙa'idan abin yadda yake tafiya yanzu kun ga yadda ake tsoron yadda mutum yake tsoron wai da kai da aljani wa yake tsoron wani da kai da aljani wa yake tsoron wani to ya fi tsoron ka ai ai rashin sani ne ai daga kun gaman nan in gaban ka ya fadi to shi kenan ya hau kanka amma in ba ka ba zane shi da kai wannan kwarjinin kuna haduwa ka ji tars to wannan shi ne faɗa amma inda za ka ji ka a tsaye to za ka ba shi wahala domin shi ɗan adam an fifita shi akan kowane irin halitta saboda yana ɗauke da sunayen Allah yana ɗauke da siffofi amma shi ba haka ba ne suna ɗaya kawai ke tasarrufi da shi an fahimta ta ma ba za a gane abin ba ko kuma ba za a yadda ba amma ku tambayi wanda suka san kan aljanu idan suna tare in mutum ya ga inda baka tsorata ba ba da zai da kai amma idan ya yi ƙoƙari ya firgita ka to a nan ne sai abin da hali yawa in ya same ka ya dinga kutubol da kai sai abin da hali ya yi haka abubuwan suke na na a haka ne ai da yawa suna fitowa wani lokaci a wani irin siffa da yawa suna fita a siffan kuliya suna fita a siffan kare suna fita a siffan maciji suna fita duwa ina kuma suna ɓuya a duhu in ka zo gurin su ɗan maka su ɗan shafe ka haka su gani in baka tsorata ba amma in suka ji yar da yawanci suna gurin daga zaren sun tsoratar da kaito shi kenan sai da kuma suka hargitsa ka sai su za ka ka dinga tsallake gida kana ganin baka gama gudu ba amma abubuwan gasa na dai yanayin yadda suke kenan saboda haka muhaɗabatun wa muhaɗaɗatun da yi musu magana da zama da su izla tuɗi ƙuna muƙawamatul malaki mutum ba zai iya muƙawama da mala'ika ba wa mu haɗa batu da yi masa magana waru ya tafi da ganinsa iza ka na ala surati in yana surarsa amma ya dawo surarka za ku yi magana ai da yawa ba ma wani guri ba a nan ɗin ma akwai aljanu suna zuwa ana zuwa suna zuwa sosai da su wani lokaci ake abubuwa da yawa shi yasa wani lokaci mutum kar ya dinga ganin mutane ka dinga cin mutuncin mutane ganin mutane ka dinga cin mutuncin mutane faduwa ne kowa ku yi mu'amala da shi yadda za ku yi kawai ku yi mu'amala da shi yadda mu'amalar za ta yi kyau yana da kyau amma mu'amala da cin mutunci to ana faduwa domin ana gamuwa da abu duk wani gari gari mai kaman girman plato jos akwai mala'iku dubu saba'in wanda suke sauka a garin kuma suna mu'amala da mutane duk wani gari mai girma kamar nan jos to akwai mala'iku kamar dubu saba'in wanda aka ajiye su kawai suna yawo wani kaga ya zo yana tambayin ka bukata ba wani bukatar da yake da shi yana gwada ka ne wani ya fito a mabukaci wani mabaraci wani ya fito a mace wani ya fito duk wallahi jarabawa ne saboda haka shi yasa Allah yake faɗa wa masaila to wannan aitan har din saboda mutane suna da ganganci akwai mutumin da ya mari yaro wajen gida alhaji barmu mabaraci ne kamar yaron ko ya dame shi da bara ne ya tsinke yaron da mari shi gashi nan jarumi da ya minti biyar bai mutu wallahi tallahi a nan yan taya da ya minti biyar ba kuma aka nemi yaron aka rasa akwai jinnu suna shigowa da irin nasu akwai mala'iku wanda suke fitowa da irin nasu shi mutum muhallin imtihani ne a yi hasman nasu an yi tarko su da an yi ƙulu amanna wa hula yi fitanu akwai wanda yake zazan haka wadda ƙarfatar lalazi na min ƙabliku ai kun ga mala'ikan da aka saukar a kan hanya a cikin riyalus salihina wa mutane masu wucewa mala'ika aka saukar musu ana ajiye mala'ika kan hanya ka zo ya ce maka yana bukata kaza kaza kaza kaza kaza ana samun aljanu ana samun mugaye ana samun mutanen kirki duk ana samu saboda haka fa amma sa'ila falatan har kar mutum ya dinga tsawa kawai in babu ka ce yayi hakuri ka ja kai shiru wannan shine zaman ka lafiya a yanayin hadisi manzo Allah idan mutum ya zo yana bara ka kara in baka da kuɗi ka yi masa salati ka ce Allah ya bashi lada shikenan shikenan ya isa zai baka abin da ake nufi wa qala ta'ala qul law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna mutma'innin lanazalna alayhim minas sama'i malakan rasula ku ji ku gani inda mala'iku ne na turo muku ko da a ƙasa mala'iku na turo muku to mala'ikun su ne za su zama suna tare da ku to annabin ma mala'ika ne mala'ika ne zamo saboda haka babu abin da ake gani mutum shi ne ku ku irinsa ne shi irinku ne ku irinsa ne shi irinku ne duk duniya annai mamu sallallahu alaihi wasallama shi kadai ne annabin da ya game duniya da bayarbe da nyamuri da bahaushe da chinese da mutanen ethiopia da ina ne da ina ne da ina ne annabin shi kadai ne zai gama da kowa amma kowane annabi a da duk annabin da aka yi ba in ba annabi muhammadu ba to in ba fulatani aka turo to annabin fulani kuma hukuncinsa bai shiga na hausawa ba ko in ce maka annabin bauchi da annabin jos to ba wanda hukuncin sai shiga na wani kowa zaman kansa yake annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallama ya zamo wa marasar naka illa kafatan manzala ne ai la yamkinu fi sunnatillahi irsalul malaki illa liman huwa min jinsi ai baya yiwa a turo maka mala'ika in da turo in ka zamo in da turo ma mala'ika to sai ka zamo kai ma mala'ika ne saboda sai a tura maka kenan aw ma hasahu Allah ta'ala ko wanda Allah ya keɓance shi wasafahu ya zaɓe shi wa ƙawahu ya ƙarfafa shi alama ƙawa matihi da ganin yadda za su yi muƙabala da shi kal'andiya iwa rusuli kamar annabawa da manzanni falandiya iwa rusul annabawa da manzanni alaihi salam wasa'idun bain Allah ta'ala kun gani annabawa da manzanni wasu ɗoɗi ne tsakanin Allah da mu a ina muke karɓan komai a ina muke karɓan komai a wajen annabawa wasu ɗankinan bainan lahi wa bainan halƙi tsakanin Allah da halittarsu to wanda suke tsaye a tsakani in Allah ya ce gashi gashi gashi gashi su kuma su ce wa mutane gashi gashi gashi gashi an gani to waye a tsakiya to a ce kuma an kaucewa wasiɗan ya yi wa lalzina amanu itaƙullahu wabtagu ilaihil wasilati kenan shi kuma wasila nan wawuwar sababu shi ne sababi shi ne sababi domin sababin nan shi ne ba don sababi ba da ba a samu musabbabin ba domin da ba aure aure bilugatin da ba haife ka ba da ba haife ka ba domin ƙa'idan Allah kenan mace da namiji ake aiwa wannan shi aka fi sani mace da namiji ake aihuwa wannan shi aka fi sani duk wanda ya zamo saɓanin haka wani abu ne daban ba yawa a duniya a cikin tsarin Allah yadda aka nuna haka ne ko yabliguna awanirahu abinda Allah yake nufi in ya turo annabi to sai isar da saƙon ya ce a yi kaza wana wahihi sai ya ce a bar kaza wa wa'adihi sai ya ce an maka alƙawarin kaza wa wa'idihi sai ya ce an hana in kaƙi alkawarin da aka maka in ka ƙi to za mu maka azaba da kaza wayu arrifu nahum bima lam ya'lamuhu manzon shi zai sanar da su abinda ba su sani ba saboda haka a kowane halin motsi na duniya to ana neman fahimtarsa daga wajen annabi Muhammad ko menene yanzu shan ruwa ruwa haka idan baka sha irin na annabi muhammadu ba sunanka jahili to ya shan ruwan annabi yake idza sharibtumul ma'a sharabtuhu mussan wala tushribuhu abban fa innal abba yurasul kabada in zaka sha ruwa tsotsa ake wala tanaffas kuma karka dinga yin numfashi a cikin ruwan in ka tsotsa sai ka cire yanzu kuwa yan gaye shan ruwa a kwat kwat kwat kwat kwat kwat kwat kwat sai a gefa ko ba haka bane to ku lura a tsarin yadda annabi ya zo da shi idan ka sha musan ba za ka samu cutar hanta ba amma idan ka sha kwat-kwat yana sa ciwon hanta kaga doktanci lokaci daya sannan idan ka sha ka fito ka cire ka sake sha ka cire ka sake sha ka cire in ka ce alhamdulillahi lazi rawaitu bila haulalli wala kuwatan minni an gafarta maka zunubin ma ta kaddama wa mata akhara sannan ruwan duk a jikinka tasbihi yake yi tasbihi yake yi maimakon ka fitsare shi a banza ka samu wannan ilimin min kab kana da wannan ilimin tuntuni to ya zamo dauta jaki kenan kowane abu daga annabi muhammadu yake zuwa kowane abu in ka ɗauka tafiya akwai yadda annabi ya nuna ma wala tamshi alal ardi hauna karkai tafiya haunan ka dinga kiyaye yadda za ka tafi a natse kuma karka fita a guje tafiyan fitan hiran 'yan 18-17-20-23 ba inda mutum samari zai je daga fitowarsa a gida a guje ke rufawa sai ka yi tsammanin ina za shi ba inda za shi ba inda za shi wannan duk ba tsarin maza Allah ba ne komi fa na addini yana nan annabi ya aje maka wanne ka gama sani nawa ka haddace wanda ka kiyaye nawa kake cikin jahilci wanda baka san shi ba cin abinci duk lokacin da ka zo cin abinci a duk gidan da kake in ka zo cin abinci akwai ummalul baiti suna saman gidan ummal na baiti in an ce maka ummalul baiti shine aljanun gidan sunansu ummalul baiti idan ka ce bismillahir rahmanir rahim to za ka ci abinka kai kadai an kawo mun abincin kawai dan gaye ne ya iba yana ci suna ci tare da aljanun gidan ne duk abin da za a ci da su ne amma kai bismillahir rahmanir rahim awwalan aw akhiran to ka natsar da su kashin da za ka ci ka jefar shi kuma shine abincin muminan aljanu muminai aljanu ko ina daidai kadda ka jefa a najisa kar kuma ka share najisa da shi duk manzon Allah ya bada komai yadda kowa zai kiyaye ya amfana saboda haka da ka iya cin nama kashin ka ce ga sadaka saboda annabi to dukkan muminan aljanu shi za su zo su rusu ko ishara daidai ne ba wajen kai dai karka sa a najasa shi ne ba za su ci ba to kaga duk manzan Allah ya nuna maka komi daga manzan Allah ne wa halƙihi daga horonsa wa halƙihi wa jalalihi wa sulɗanihi da jalalarsa da sulɗaninsa da jabarutiyarsa da malakutiyarsa fa zawahiruhum wa ajisamuhum da zahirinsu da jikoki wa bi'atihim da ɗabi'arsu mutasfatun bi awsafil bashari duk ya siffatun da siffa na dan mutum dan adam tsariun alaiha ma ya tarau alal bashari amma yana fadawa ne irin abin da yake fadawa jikin dan adam shi dan adam duwan dan adam arifi ne masanin Allah ne a duniya ne yake zama ɗari'i in wani abu ya zo maka duk wani abin da zai zo duniya a duniya kuke gamuwa amma ba a lahira a tsarkake mutum yake zuwa tangaran yana sane da komi da komi kuma komi ba wanda ya taba zuwa duniya kafiri ne shi babu shi a duniya ne ake gamuwa da illoli duniya dama ƙasa ce ita kuma ƙasa saɓo ne saboda haka daga zaran an haife shi to za a gamu ana gamuwa za a fara daga eh, uwarsa yan uwansa yan gidansu haka haka har a janye sanin allah da ke cikin jikinsa ya koma tantirinsa in aka yi nasara ya zamo mutumin kirki in ba a yi nasara ba ya zamo mutumin banza daga nan yana tafiya yana tafiya har shi ne dalilin walata mutan na illa wa antum musulmuna shi ne dalili duk wannan bala'o'in duniyan gabaki daya arili ne a nan duniya ake samun su a nan duniya duk ake gama da duwa'in nan hatsaniyan daban-daban a cucusa ka sai ka zamo kayi dankam ka shiga da bala'i to dama abinda za a bika shine mafiya yawa bayan Allah suke nuna ma kamar su shau tijani radiyallahu shine ake haɓa ka da yawan istighfari salati wa annabi ana ta fama ne fa ko kuwa ake yi wannan saboda sun riga sun kai matuka sun san inna lillahi ibadun fudina ɗalliƙun duniya wa hafin fitina nazaru fiya walamma alimu annaha laysat bidarin watana ja'aluha lujjatan wattakazu salih al-a'mal fiya sufuna kan maganar imam shafi'i yake faɗa su bayan Allah da suka duba suka gane duniyar ga yadda take sai suka ce to bari su rada kayan su kawai bari su ceci masu zuwa su ne irin su shehu tijani a ceci masu zuwa a haɗa ka da kayan aiki saboda duniyan an maida ita ta zamo kogi kawai to jirgin ruwa ya tsallakar da kai bakin rafi to jirgin ruwan shine istighfari da salati wa manzo Allah da la ilaha illallah ayi ta fama ayi ta fama ayi ta fama har ya zamo ka kai gaci ka kawo to shikenan ka tsira wannan sune ummalu ubadun ummal kuma ubadu ma'aikata ne kuma abidai suna yin haka ne kawai don a cetar da al'umma ne muhammad wannan shi ne manufa ta duk wa'innan an sa su a ko'ina an sassa su wakilan manzo Allah ne saboda shedan yana da irin nasa annabawa kuma suna da irin nasu auliya allahi auliya ashiyadi haka abin yake tafiya min al'arad wal asqani ka gani daga nan dariun alaiha ma ya tarau alal bashar min al'arad abin da zai bijiranto wal asqani da rashin lafiya wal mauti da mutuwa wal fana'i da karewa wal na'utul insaniya da siffa na mutuntaka warwahum da kuma ruhinsu wa bawaɗinahum da baɗininsu mutasifatun bi alamin ausafil bashari yana siffatuwa daga ɗaukaka daga siffofin bashariya muta'alliqatun bi mala'il ala idan mutum ya zamo kama annabi Idris alayhi salatu wassalam ba annabi Idris ba mu koma daga kan wali ɗaya a zamanin manzo Allah Abu Zar al-Ghifari suna hira tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a jibril ne suke hira tare da manzan Allah sai ga abu zarar gifari yana zuwa sai jibril ya ce ha za abu zarri wannan abu zarri ne sai manzan Allah ya ce a ta'arifu na hu ka san shi ne sai ce kai fala ji jibril kullu mala'ikatin samawa ta arafuhu duk mala'ikun sammai ba wanda bai san abu zarrin ba sai mala'ika jibrilu ya ce bima dame sai ce bi kasarati kira'atihi suratul ikhlas saboda yawan karanta ƙulhuwan lahu duk mala'iku sun san abu zarrin gifari to nan shi ne buwadinan mutasfatin biya ala ko muta'alliqatun bi mala'il a'la dabi'arsu da'iman kawai daga yana tafiya ne sun koma siffofi ne daga mala'ul a'ala ɗabi'ar su ta koma mala'ul a'ala wannan shi ne siffar ana fahimta a cikin sabon mazala shugaban habasha wa sunan shi najashi lokacin da ya rasu manzo Allah bayana a kansa aka yi salatul ga'ibi da najashi ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce a tashi a sallaci najashi ya rasu sai aka masa salatul ga'ibi a salatul ga'ibin da manzo Allah ya taso zai fito sai yana tafiya a kan dunduniyarsa a kan ba dunduniya kan yan yatsu yana tafiya manzala ya tambaye shi aka tambaye manzala ya rasulullahi me yake faruwa ya ce likasaratin zulul mala'ikati mala'iku sun sauko bayan ƙasa sun yawa wajen yin sahun a masa sallah kawai sai aka tambaya ya rasulullah to me aikin najashi ce kowane rana yana karanta kulwar lahu ɗari ɗari ɗari an yashe hannunmu abinda suke samun mu yi ya kamata musu godiya ne ko kuma mu kasa gane me suka zo mana da shi na alheri to ba ma su ba ga wayanda suke hangen annabawan ma ba su yi komi ba wannan in mutum ya gane ai ya san cewa maganar alhairi an gama salat kulwallahu dubu ɗari ba yake ba dubu ba amma abin da ya faru kenan a cikin akwai sa'adu bin ma'az da sa'adu bin ubad mutanen aus da khazaraj ne shugaban kabilu ne guda biyu wanda sa'adu saboda aikin alhairinsa namanci shi kuma abin da yake aikatawa saboda aikin alhairinsa lokacin da ya rasu sa'adu bin ma'az ne nake zato namance da amma su biyu ne duk kuma mutanen madina ne ɗaya sa'adu bin ubad ɗaya sa'adu bin ma'az ɗaya shugaban ausu ɗaya shugaban hazaraci da ya rasu manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku sun cika sammai saboda karɓar ruhinsa saboda aiki na ce menene manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce ihtazzal arshu bi mautihi sai da al'arshin ubangiji ya girgiza da rasuwan mutum daya sa'adu bin ma'az ko sa'adu bin ubad dai na mance amma cikinsu ne daya ihtazzal arsh bi mautihi da aka zo wawwa jasimun mutum ne mai jiki kasan in aka rasu to in mutum yana da jiki sai an yi tare-tare kafin a iya daga shi an je an za a ɗauki na ashin za a ɗauki gawan to garin daukan gawar an je da yawa ana yunkura kawai sai suka je sun dauke shi kamar fanko shi ne aka zo aka tambayi manzala ya rasu layi ga shi nan jesimun amma kuma ba'i da nauyi ce mala'iku ne suka dauke nauyin mala'iku da su a cikin daukan gawansa aka kai shi gunda za a kai shi me yake yi kuma manzala ya faɗa sannan manzalar sallallahu alaihi sallama ya ce ya bilalu inni samitu dafna alaika baina yadayya fil janna naji takun takalminka a gaban nawa a gaba na fa bilalu inni samitu dafna alaika baina yadayya fil janna naji takun takalminka a gaban nawa a cikin gidan aljanna bilalu ba ni labari ne kake aikatawa sai ce ya rasulullahi ma ta ɗahara tuhuran illa sallaitu li zalika tuhuri ban taɓa yin bauli ba ko bayan gida sai na yi nafila don kar baulin ya tafi a banza annabi ne ya koya masa jama'a annabi ne ya koya masa ko ya ga cancantan a rufe baya ne a tafi tun da Allah annabi yana son abun abu ne mai kyau aka yi masa stampin kuma ya tafi wayannan abubuwan suna nan da yawa kuma ba wanda yake musu irin wayannan to wayannan fa bayin da suke tafiya akan wannan bayin Allah sun tafi sun yi handi oba tsakanin sahabbai da wayanda suke biye da su har aka zo yanzu ba a rage duniyar ba tare da nauyin masu zunubi sun yawaita akwai kuma fawon da suke dauke muku bala'i manzalla sallallahu alaihi wasallama yana cewa laular du'afa ba don raunananku ba raunana na cikinku raunanan nan kuma mafiya yawa za ka kalle su a sha'asa a gaban rai mafiya yawa wani bayi da abinda zai iya ci a gidansa ko ruwan sha bayi da shi amma don su allah yake mana ruwa don su allah yake ba mu arziki don su tsiranmu yake fitowa daga ƙasa me yasa ba za mu yi ƙoƙari mu zamo irinsu ba ba annabta ba ne wulaya ne zai yiwu ko ba zai iya yiwuwa ba to da bacci ko da gyaran zuciya da daukan abin da Allah yake so ta hanyar mazala saboda haka malaulala duk a cikin irin wayannan ne ake samu duk a cikin irin wayannan ne mutashabbihatun bi sifatil malaikati suna kama da sifan mala'iku kun gani salimatu min tagayyuri sun kubuta daga barin juyayawan abubuwa wal afati da laifuffuka kaga a ka'idan sufaye inna min az-zunubi zunuban zunubi yana da zunubinsa haka kuma tuba yana da tuba idan mutum aka bar shi ya dade a duniya sun sufaye kullum idan mutum ya mutu in jiya zuwa yau istigifarinka na jiya to yau ya kamata ka sake mata istigifari ita kanta istigifarin domin yau ka fi sanin Allah fiye da jiya su yi haka tsarin shake saboda za ka gane tubanka na jiya akwai kuskure yau ma sai ka mata tuban tuba inna min al-istighfari la istighfaru da haka ne ake yayewa sai mutum ya sake zama ya samu irin yanda ake son ya je Allah ya bamu la yalqa galibun ajazul bashariya ba kowa ne a gajiyawansa na bashariya zai iya riskan irin wannan ba wala da'aful insaniya ko rauni is laukanar bawaɗinum halisatun lilbashariya idan baɗinin mutane ya zamo halisa ce libashariya ta wajen bashariya kaza wahirihim kamar zahirinsu lamma a ɗakul akaji anil mala'ikati da ba za su iya karɓa a wajen mala'iku ba abin yadda yake faruwa akwai nafila ku kiyaye akwai nafila da ake kira tanwiril kalbi wato husnul zanni laysa fawqahuma min Allahi shay'un min alkhair daka ina fula raka'a biyu ne nafila na raka'a biyu ana yin sa ba a bayyana komai daga Allahu akbar har assalamu alaikum a zuciya ke idan an yi to za a an kai assalamu alaikum duk ba a faɗan assalamu alaikum a baki duk wannan ana yi ne lissulhil bawaɗinu tanwirin kalbi kenan to sai ka duba sai ka sake yin sujudi in ka yi sujudi sai ka duba a cikin shehanai waye ko wani malaminka wanda ka san ya gyaru ya irin mu'amalarsa ka gane sai ka sa Allah ya mayar da zuciyarka irin tasa sai ka yi astagfirullah saba'in amma ba faɗa shi a bayan ka tashi ka zauna sai ka dinga kallon zuciyar kana astagfirullah astagfirullah idan concentration ɗin ka yi baka to za ka ga ni na yi shekara 25 ina yi amma ina gwada zuciyar shi ibrahim musa ne wallahi ina ganin hasken da ke fita daga cikin zuciyarsa tana shiga zuciya na wallahi ina gani amma fa na yi shekara 25 na yi karka yi tsammanin kayi daya yaha ba shekara daya ba na yi shekara 25 na yi kuma akwai lokacin da nake yin biyar yanayin lokaci da nake da shi kawai idan ka auna ka gani kaman transparent haka za ka dinga ganin abin yana zuwa maka wallahi ina ganewa idan na yi wani abu na saban Allah na rantsi da zatin Allah sai na ga abin sai na gan shi ya sauka cikin zuciya na ɗirs sai na ga ɗiga wannan da shi ne ake nema kuma wallahi wallahi tallahi tun da nake duniya a iya sani na zuwa yau ban taɓa riƙe mutum ɗaya a cikin zuciya na ba wallahi tallahi ban ga haka ba baya yi shi yasa da in sha wahala ma in riƙe ka a zuciya gara in fito mu yaƙi dan rike ka a zuciya a to gara mu fito in yaki ko kuma ce maka ban yarda da kai ba mu yi mu'amala amma ban yarda da kai ba amma ba na samun wannan abun a cikin zuciya na watakila saboda irin abin da na auna ne saboda ka kai ma ka auna da wanda ka auna kuma ka gwada ka gani za a yi ko babu sannan hasken zuciya yadda za a yi a sami irin wannan bawa'inu su gyaru ka shiga ɗaki ka zauna a ɗaki ka ba wa kanka awa ɗaya ka rufe ka kashe wuta ka dinga kiran Allah Allah Allah Allah Allah zikirin fardi na gwada na yi shekara talatin ina gwada shi na rantse da Allah ko an ɗauke wutar an jefar da allura zangani zangani ba yau gobe jibi ka ce baka ga komi ba ka tafi a matsayin aiki ne mulasaka ne ko kwaya ne sai ka daɗe kana sha tukuna ta bi jikinka ko menene sai kayi ya bi jikinka tukunna ba wai yanzu ka ɗauko abu kawai ka ce ya a kaza ba haka abin yake ba in ya narke ma a jiki shi kenan sai ka gane wannan in ka ji ana maganar ismin la'il azim duk mafiya yawa duk wannan ismin al'azimu ne duka amma ka aure abin kun tafi na yi lokacin da saboda bismillahir rahmanir rahim da na rike ta ji nake idan trailer da ta gangaro a lokacin ba yanzu ba na barta inda trailer da ta gangaro ina tsaye na tsaye da ita wallahi da ta tsaya ina jin haka a jikina ba a taɓa samun hakan ba amma ina jin haka da abin zai faru zan yi hakan kuma zai yi to nan asma'un nan dai da iyayenmu suka bar mana ba dabo ba ne ba tsafi ba ne a ka gwada ka gwada in an gwada to za a iya ganewa gaskiya na faɗa in ma ƙarya ne to Allah ya fi mu amma ni na gwada kuma na sani kuma na gani na gwada na sani kuma na gani kuma na wuce shekara talatin akan wannan ina gani yadda Allah yake yi saboda haka gyaran bawaɗinu shine yake baka zawahir ma ya gyaru idan zahirin idan baɗininka bai gyaru ba filinka ya gyaru sunansa tarkace ya tarkace amma idan asalin ya gyaru shi kenan malamai sun ce idan ka zo wajen mu'amala na mutane mu'amala na mutane sai ka ga ga waɗansu masu bincike duk za su iya maka bincike to ka zaɓi mai hasken fuska ka je wajen shi za a samu sauƙi amma in ka samu mummuna to akasari ba a cika samun fita a hannunsa ba duk wa'innan malamai suna kawowa ana zubawa kuma ana gani ilimi akwai wanda ake yin sa na tajariba ilimi akwai na tajariba in ka gwada ne za ka sani in ba gwada ba ba za ka sani ba saboda ka wannan shi ne allah ke yi izlauka na bawaɗinahun halisatun lilbashariya idan baɗininsu ya zamo tsantsa halisa ne ga bashariya ka zawahirihim kamar zahirinsu lamma a ɗakul akazu anil mala'ikati to ba za su iya ɗaukan komai daga mala'ikun ba waru ya tun ba za su iya ganin su ba wa muhalabatun ba za su iya magana da su ba iyahu wa muhalabatun ba su iya muhalara su ba kama la ya ɗiƙuhu ga yaro min albashari kamar yadda ba za su iya yin muhal in ba za su iya ɗaukan wancan mutum ba za su iya ɗaukan wannan ba to amma wannan shi ne barin karasa zuwa nan din na ga ba zan iya kaiwa gaba ɗaya ko walau kanar a samuhun da jikinsu ya kasance wadda wahirun zahirinsu mutassi matumina utul mala'ika sun yi kama da irin ɗabi'an mala'iku wadda khilafi sifatil bashari da kuma saɓanin siffa na mutuntuka lamma a ɗaƙal bashara da mutum ba zai iya daukar nasu ba wa ma ursilu ilai muhaladatun ba za a turo musu muhalada da su ba kama ta kaddan min qaulin Allah ta'ala kaman da ya gabata cikin fadin ubangiji faju'ilu min jihatil ajsami sai aka sanya ta bangaren jikkuna wadda wahiri da zahiri ma albashari tare da mutum wa min jihatil arwahi jikin ruhi wal bawadini na badini ma al mala'ikati da mala'iku to anan za mu tsaya saboda ba zan iya warware abubuwan ba domin karatun yana a cin kuɗi ne abinda ake nufi a dunkule bashariya ta mutuntaka adaniya kenan jikin annabi adamu jiki jiki maganan karatun farkon nan dai da na fara wannan ce gashi na faɗi gashi ba ku ji bashari abu biyu ne allah yake cewa Allah ya halicci mutum da gangan jiki shi gangan jiki sunan shi kwasfa ko in ce gangan jiki sunan shi mu ce me zan ce buhu buhun dan adam shine wannan buhu na dan adam shine wannan abin da yake ciki daban wannan na wajen da kake gani daban biyu ne domin jiki daban ruhi daban za ka iya ganewa in an mutu an cire ruhi an bar gangan jiki haka ne ko ka iya ganewa inda da a dawo da ruhin zai tashi haka ne an yi dogon suma an mutu an dawo da ran an tashi haka ne to wannan ruhin shine yake kama da ɗabi'a irin ta mala'iku saboda haka shi ba shi da ba illa a jikin shi ko miskalar zarrace ba illa a jikin shi ko miskalar zarrace shi zai iya mu'amala da kowa kamar yadda kake kwanci a ɗakinka ruhinka ya fita zuwa yawo in ya fita zuwa yawo dinnan wani lokaci ya je wajen budurwa wadda take so take son ka kake son ta kuma kana nan jos ita kuma tana mai duguri ka je ku yi hira a gindin bishiya ku yi shakata har a sha ruwa a yi komai da komai inda da taba kafan haka za ka dawo gashi kuma kana mai duguri ne amma taba jikinka kawai haka za a dawo saboda wannan ruhin yana fita da hankali in zai fita yana fita kuma yawo ba hankali in ya fita ba hankali duk abin da ka gani ba za ka iya ganewa mai ka fita da shi ba za ka san kayi mafarki amma me ba ka san komai ba amma in ya fita da hankali suka tafi yawon tare to duk rifotan da ya dauko zai haddace zai ga abin zai gaya maka komi da komi zai dawo kuma ya nuna maka to wannan shine ruhi wannan kuma sunansa kwasfa gangan jiki to shi wancan yana kama da mala'ika ne wannan kuma yana kama da datti to an yi to idan idan wa'annan abubuwan suka haɗu waje ɗaya to shine gyaran shine bawa'inu wancan ruhin shine bawa'inu zawahiru shi yake bayyana maka ai an ce wai labarin zuciya to me yasa ake tambayanta saboda gashi nan daga ganin sa wannan zai zo tambaya na kuɗi ne sai ya matsake fuska ko ba haka bane eh ai haka ne amma ka zo za ka tambaye shi ya san za ka tambaye shi ya ga kuma kana fara'a to ya san cewa daban wato zuciya ta gyaru ta karbi damuwar ko ba ta karba ba to ai haka ne to duk wannan zuciyar ce take bayyana zahirin zuciyar ce take bayyana zahirin idan mutum tangaran yake to haka yake to wa'annan shine aikin sufaye su bambance wannan zuciyar a gyara ta wannan kuma a gyara ta wannan ana gyaranta da zawahirul ayati wancan kuma ana ana gyaranta da bawadinul ayati saboda haka komai zahiri da baɗini ne kowanne kuma yana da kujeransa hasbil muhaimin wa hasbil waqi subhanahu ya fadu ma yuwadda'u wa laysa lil abdi su'amudu in tasabtu innani maglubu wa lad bil kafili masubu nasir ya nasir ya nasiru أرى العبيد كيف تنهر المريد وكيف تنزله ما ذا يريد لتنتقي من العدو هنا وذو إنه يعاد الدين لا تبقي من آثاره ليادا فقد بقى وارد من الإناد حمل كالا وامطرا عليه من السوء وما لديه ولتولني سولي وزدني خيري ولتنسر من الأنصور ميري لما الجليل ملجأ وسندا إنا بني أمر دعوت السمد عسى أرى نسرا قريبا يكفي كل لنا والعبد هذا مكفي متين يا متين يا متين منه بك استجرت واسماء أكون أجد بين الزارع ضعيفا لن يقع عن شيء ولو خفيفا لا علم لا مال ولا جاء ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل كل الذي طلبت منك أجل فإنما أجرت لم يأجل يا رب بالماء لك مؤاسره وم الذي قاربه ونسره اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما سبقنا سراج الله ولا إلى سرادك المستقيم وعلى عالية كقدر مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
a yi ƙoƙari a yi ƙoƙari matuƙan ƙoƙari lokaci ya yi kusan kaiwa nihaya a mai da a tsaya da lahaula wala ƙwatar labilal azim ɗinan duk aura da nan a dinga yi hazul ma'amina nan kuma a riƙe ta sosai kada a dinga wasa da ita alhamdulillah